Na'am. Ai, kika son gayo ne. Tun yaki. Bari mu maimaita ta ku. Bismillahir Rahmanir Rahim. Na'am. Salatul Idaini. Sallan Idi biyu karama da babba. Sunnatin sunna ce. Wai ya raka'ata ne. ita raka'a biyu ce bai gaire azanin ba a mata kiran sallah yabtatiyar ula zai bude raka'an farko bisam'i takbiratin da kabarbari guda bakwai ma'al ihrami tare da kabbaran harma shine guda bakwai din wasaniya ta raka'a na biyu kuma zai bude ta bisittin da kabbara shida malik yami tare da tsayawa din ya haɗu liman ya yi huɗuba ba da ha bayan ta huɗubatai ne huɗubobi guda biyu ma'ana an yi rabi a zauna ɗaya ke ne in an tashi a kawo na biyu ya fita kullum ya buɗe kowace daga cikin kamar raka'an nan bitisi ta kabiya wato huɗuban nan kai bitisi ta kabiratin da kabbara tara kabbarorin nan na sakan a jere ba rarrabewa tsakani sannan kuma ya yi kabbara fi asna'iha a cikin tsakiyanta wa yukabbirun nasu mutane su yi kabbara bi takbirihi da kabbaransa lokacin da yake kabbara su ma suna bin shi suna yi wa musahabatuwa abubuwan da aka so a yi a cikin idi guda biyu wannan kal juma'ati kaman juma'a ne na yadda ake so a yi wanka a sa sababbin tufafi a sa turare wa yusabul akalu an so a ci abinci yawmal fitr ranar idin karamar sallah qabla al-khuruj kamin a fita a koshi tukun wa yau mal ranar lahiya kuma an so a jinkirta cin nan ba da ruju sai bayan komowa to kaga akwai abubuwan da aka so nan bai kawo su ba kamar mai layya wanda zai layya an so daga ran da wata ya kama kare gyaran fuska kare yanke kumba har zuwa ranar idi din nan an so kuma ya dawo daga idin ya zama in zai yi abin da zai fara ci daga naman layyan da aka yanka din nan aka yanka abinda zai iya cire mashi da wuri ko da makogwaro nan kami a fara fiɗa zai cire a gasa masa shi duk wannan ba sahabi ne na wa wakatuwa lokacin sallan idi minati fa'i shamsi daga ɗaukakan rana lokacin da dai walha ila zawal har zuwa zawal wa fi'luha aikata ita idojin guda biyu fil musalla a masallacin idi kaga shi masalla ba ginanne ba ne fili ne ake zuwa gaba ɗaya kuwa haɗu a fulano ya fi ba shi in ba ya wasu wuraren ba amma kamar makka da madina ba maganan musalla masallacin annabi ake yi a makka ma nan ake yi sauran nagari suna yi a masallatansu wala ta nafalu kar mutum ya yi nafila kabula ha kamin ai idin in ya je idi kamin liman ya zo sarki ya zo to ba nafila aka ce ba zauna yana Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar wala ba da yin an gama kuma ba a ce nafila ba ya juna suna fita masu idin nan mukabbirina suna masu kabbara bi ɗariƙin a wata hanya wani ji'una su komo bi gairi ha a waninta sunna ce in ka je ta wannan hanya ka canza hanya wurin dawowa wai sabu an so atta kabiru kabar bari yin kabbara ayyaman nahari kwanukan yanyanan nama wato kwana biyu na bayan sallah wanda ake layya a ciki to a ba a ƙarshen hamsa ashirata salatan salloli sha biyar wula kunna farkon su zuhurul idi a zahar ɗin ranar idi ake son daga nan za a fara kabarbarin nan walabzuhu lafazinsa allahu akbar allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd wannan ake so idan liman ya tuna yayi in ma mu sun ga liman ya manta su ma su daga murya don ya koyi wa man arada an yusalliya wanda ya so ya sallaci idan wahada hushi kadai kaman bai samu jami'i ba sallaha ya sallace ta ala sifata ya bisa sifanta faslun tusannu salatu an sunnanta yin sallah li dalabil gaisu dan neman ruwan sama wai sabu takaddumawa an so kamin aje a yi a ba da sanarwan cewa a yi azumi gabatarwa da azumi wa sadakatin da sadaka wani abu zalika na makamancin wannan wahiya ita sallan neman ruwa raka'ata ne raka'a biyu ne shi ma ana yin ta ne bil musalla a masallacin idi ya juna suna fita zahawatan da hantsi mutabazzili na masu canjin kama ba irin kamar yadda na sallah za a yi ado a sa turare ba ka samu yakutaccen riga ka sa ga da gani dai an ga wanda da yake cikin damuwa mutakhashi'ina masu kankan da kai yuzhiruna nadama su bayyanar da nadama wa taubata da tuba yusalli bihim liman ya sallah tare da su qabla al-khutbati gaban khutba wa yaksiruna al-istighfara su yawaita neman gafara astaghfirullah astaghfirullah halat khutba ta halin khutba kaga wadancan an ce kabarbari ne nan ko yawaita neman gafara ne wal aflalu abin da yafi a wannan rana na sallan istiskai an yi haɗu ba liman ya yi hudu ba bil'alli a ƙasa kar ya hau bari fa idza faraga in ya gama isa qabala al-qibla da ya fuskanci qibla wa hawala ya juyar da rida'ahu mayafinsa wato rigansa wa hawwalu su jefar da awar diyahun riga a rugunansu ma alayyamin abin da ke kafa nan dama ya zama alal isari hagu wa saluna la saroki Allah ta'ala wa yusabu an so addu'o'i kamar haka اللهم اسقنا الله كشاهد مو من بركات السماء daga albarkatun sama ma tumbitu bihi lana zar'a abinda zaka tsirar da shuka lana gare mu da shi wato dirro kake bugar da allar a hantsan dabbobi wato mu samu nono mu sha wato dafa'u kake tunkuɗe aljiha da fari an na gabarin mu bihi da shi wala ta janna Allah ka sanya mu malakamu tare da mutane alkanidi na masu yanke kauna Allahumma aski Allah ka shayar da ibadaka bayinka wa bahimataka da dabbobinka wa shirka wa tsarhamataka rahamanka wa ahibal da kalmaita ka gaya garinka matace bayan ujibu idan suka sauka aka amsa wani lokaci kamin a dawo ma an jiki amsa kenan wa illa idan ba amsa ba a su maimaita walau miraran ko da a maimaice wala ba sa babu laifi a lokacin da za a je roƙon ruwan bi khuruji da fitan al'arfari kananan yara da jirajirai wal bahaimi da dabbobi wal kawai da tsofaffin mata na ahli ana wa ahli zimmati da kafiran da suke addini ba na musulunci ba amma ana zaman amana da su munazili na sun waru su waru kar a cuɗanya anin musulmi ga musulmai Allah la munfaridina kar a bari su kaɗaitu wato su fita wani rana daban biyomin da rana saboda kan su je naku Allah ya ƙi karɓa ya karɓi nasu za a samu rauni a musulmai sai su ce kai nasu ya fi gaskiya alhamdulillah duka dukkan su ake kabara baka ji an ce ka koyi da liman ba liman yana Allahu akbar kai ma kana yi Allahu akbar kana yi ka ɓuɓɓugar da allar a hantsa hantsan dabbobi wato mama wani ne maka san hantsa ba hamsan ka bayan a bai shafi sallah ba ba a yi dai aka ce to ayyin da suka yi sun yi abin da aka hana wannan babin abin da aka hana da mai idi kuma tana na idinta sunna ce ita sunna kuma ba a tambayin dalilinta annabi ya yi mu ma mu yi to kun ji marasa aure wai shi bai da aure ya iya yin layya to layya ko jinjiri ana masa layya in dai da abin layya balle kai matan ne baka samu ba ba ka so ne na bai inganta ba wahami ne mutane suka ɗauka akwai bayani akan wannan baka zo ba lokacin da muka yi na na wancan sati ko wato abin da yake faruwa shine idan idi ya zama rana ɗaya da juma'a akwai hadisin da ya nuna manzala sallama ya yi ma mutanen da suke da kiwon tumaki da raƙumma suna rayuwa a daji ne ranar idi duk za su tattaruwa zuwa idi da su to an idi da su za su koma gida saboda ko akwai yankan laya ko akwai cin abinci to kuma lokacin juma'a su sake dawa abin zai zama nauyi gare su sai annabi ce su irin waɗannan mutane da suka zo suka samu idi an yi musu rangwamin juma'a rannan sai sallan azahar a gidajensu amma juma'a ba ta faɗi a kan al'umma ba juma'a tana nan a wajabcinta na juma'a waɗancan ne aka yi musu afuwa wannan sadaka da yawa waɗansu sukan ɗauki wannan saboda rashin fahimta su ce wa juma'a ya faɗi inda ya zama ranar idi ba ya faɗi ba ne abin da ya tabbata kenan ai gashi nan an faɗa maka sigansa Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar wa lillahi alhamd wani ya ce Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar alhamd ko ma ka ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar so uku yayi shi ne cewa can zaka ji wani in jama'a ma takbir da tahmid idan ya hada da alhamdulillah yayi in ka takaito ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar yayi
ai kai ka samu jami'i ne sai kai mashi ishara ka rabe ka saboda sallarsa ba ta yi ba kai ma mamu ne mamu bai bin mamu mamu liman yake bi in ya bi ka sallarsa ba ta yi ba oh ba ka samu ko raka ɗaya ba zai bi ka mana zai bi ka ina ce ka riga ka samu raka'an ne kai ma ta iya ka samu a ba za ka sallame ba wannan niyyar ita da nan za ka yi tafiya da shi shi kuma zai iya bin ka tunda baka samu ne ba na na na eh eh eh maimaita in ji na'am insha na'am yawa wato daga uku sai kuka yi sallama shi yana tsaye kai ka zauna kai tahiya sai ka ce assalamu alaikum sai ka miƙe kuma ka samu raka'a ɗayan nan da shi ka ci ko uku to duk ba su yi ba duka ba su yi ba saboda a ka'ida sallah da liman yake yi dole ya zama iri ɗaya da na mamu da yake yi idan magariba ne magariba in ada'i ne ada'i in kala'i ne kala'i to kuma wannan bangare kenan bangare na biyu bayuwa kana bin liman ka fita sallan shi yana cikin sallah kana bin liman ana cikin sallan kai ka gama shi bai gama ba bata to yanzu ya kai uku wurin nan ba wurin zaman shi bane sai kai ka zauna don kai kana neman uku sai ka sallame to kaga ka bar direban ka kenan a ciki ya tafi kai kuma ka zamo ba uwa to sau da haka sallan bata ko da kaga mutane masu takama da hadisi cewa wai za ka yi sallah idan zan yi azahar zan yi la'asar ka iya koyi da ni kai kana azahar ni ina la'asar to a fiƙihun malikiya ba wannan dole ne sallan ka da sallan mai limamin ka zama iri ɗaya in ada'i ne ada'i in kala'i ne kala'i in magariba ne magariba in isha ne isha in subahi ne subahi idan aka saba haka ba ta yi ba shi ne wanda suka ce sun san hadishi hadishi eh? jalsatul usda jalsatul istiraha jalsatul istiraha to akwai shi amma dai maliku bai yarda da shi ba misali in ka je ka ɗauko ka yi sujjada na farko za ka je na biyu ko ka dan tsuguna akan abin nan gwiwa ko ka huta wai sun ce jalsatul istiraha to ba su da lafiya ne mai kai su hutu an ce an samu wannan wasu ka ce waya san da annabi ya rashin lafiya ne ko san da menene amma dai mu dai a fiqhin maliku babu jalsatul istihara in kai haka ma kai kari a cikin sallah inda gangan ne kuma zai tafi sallah ma haka to ka san haɗawan zamani da wanda shari'a ake akwai bambanci haɗawan zamani da an hangi hadari ma ko ruwan bai zo ba sai a kama haɗawa to ko kuwa to sharaɗi wancan sai ruwan ya faru kamin magariba ya zama ana ruwa kamar da bakin ƙwarya haka magariban ya yi haka to kuma kamin ka je gida akwai tabo akwai da sauransu to nan ne aka ba da dama ka haɗa magariba da isha'i a lokaci ɗaya idan ba haka ma aka haɗa bai yi ba to kamar yadda kai kai kaɗai ɗin nan a nan misali ka yi sallan magariba a nan sai ka je gida ka tarar da suna haɗawa tun da ba da kai aka faro ba ba za ka yi ba sharaɗi sai in kana masallacin an yi tare da kai misali ka yi sallan magariba a gida ka ce bari in je masallaci kana zuwa masallaci sai ka tarar da za a yi isha irin wannan to ba za ka yi ba tunda ba da kai aka yi magaribin ba yau an ka san ka koma gida barkatu ai sai ka yi tare da su anan in fa lalurai ba su cika yi ba ai to shikenan kai ma an ka koma gida sai ko ka samu inda yake ko kai kai kadai din eh a ya mucama duk wannan dai ba ruwan shari'a da wannan shin sababin ya faru kamin magariba ba ganin hadari ba ba a ce don kage hangi hadari kai wanka da kashi ba kasan zai zo ne ko ko idan sanadin kamar yana gaya maka kan misali wajen shida da rabi sai aka barke da ruwa ruwa sha magariba yayi ana ruwa sha da sauransu kowa ya fita ba zai iya dawowa ba to an ba ku dama ku hada amma ana hadari rugugu shikenan an yi magariba sai a ce a hada a sababin bai faru ba dalilin bai faru ba sai in dalilin ya faru yayyafi wannan ko da gudu zaka gida ban da shi ruwa mamako eh a'a ai tun da magarib sallan ishan da yake yi ba ta da mahalli sai magariba ya samu yana iya cikawa tare da limamin amma na fila ko ya sallami ya zo ya nashi sannan ya mai da isha haka to ba dai nashi ba ne ala kulli halin idan zai ya ci gaba da cigiya idan ya samu mai shi ya bashi in bai samu mai shi ba dama shari'a ta faɗa ko ya yi sadaka da ita ko in bukata ya kama ya ci amma ran da mai shi ya zo ya ce akwai yana ta taɓa bacewa ya biya shi nashi a ai zai yi min ko ai to ai wannan ba komi don kwara daya kwara dayan dai ba zai sa a kara da ka adadin ko a rage ba shafe nan